takaice magana ce muke so mai magana akan matsayin masallaci don dalilin irin abin da wanda ya wakana a sati da ya gabata na bayan hudu ba maganganu da dama wasu a gaba a gabanka wasu a waya maganganu da raddi kowa da irin nashi ɗan uwa masallaci babu wani abu a rayuwarmu wanda ba nan ba za mu kawo shi duk da cewa rishin wayewar mutane ya sa abu da yawa ana tsoron a kawo shi nan don gudun wani abu daban to amma yawan dole ne bayan da za a yi mu bar masallaci kurin he sallah kurin sai azumi kasuwanmu daban mu'amala mu daban aiki daban siyasa mu daban sun saba ma yanda addinin mu ya tsara kurin sai a kyale don ka a yi magana yan uwa ba haka bane ba wallahi yan uwa masallaci shi ne wurin da ya kamata dukkan ɓangaren rayuwarmu ta mai imani ɓangaren kasuwarka a ina za ka ji menene abin da ke da kyau me abin da ba shi da kyau ɓangaren aikin da kake da shi mu'amalar da kake kanta mai kyau ce mara kyau ce a zaburar da kai ka yi mai kyau a hana ka ka yi mara kyau dukkan siyasarka mai kyau ce mara kyau ce nan ne yan uwa masallaci wurin wa al'umma seti nan ne musulmi ke ɗaukar setin rayuwar shi dukkan wani abin rayuwar shi bai barin masallaci da mai imani ne da haka yi nan wa kakku sa malamai takunkumi kun ayi magana ka gaba ta gyara ka sai ka ce kaza wani take gyara ce da shi ake in wa wannan al'amari rauni ne ko matsala ce a rayuwar mu in wa wallahi ba abin da muke nema illa ci gaban al'umma ba abin da ya dame mu illa abin zai ka ci gaban al'ummar musulmi abin zai ka mana ci gaba a rayuwar mu ta addini ta mu'amala haka nan ya gyara mana gobe kiyamun mu in wa shine abin da sha mana kai gaba daya amma in uwa wannan tunani na wasu ba da al'amarin duniya a gaban na addini ba siyasa muhimmanci sama da addini ya kawo mushkila a cikin rayuwar musulmi in wa kun ji dai ni na ji irin hayaniya da aka yi ta yi maganganu iri-iri ɗan wa wannan wallahi wallahi ina dum nasa ina a gaban Allah ina mas'ul a gaban Allah Allah gobe kiyama zai tsaye da ni kamar tsaye da kowa cewa idan ina wata magana dan in gyara ma wani ko in tuto ni Allah sai da haka wallahi duk ina hada dab na gani shi zama gaskiyar magana abin da shi ne zai gyara mu duniyar mu da lahira kuma la ba tare ba da lura me za a ce kun bace mu yan uwa illa al'umman nake guje ma irin cece ku cikan wannan hadari na rayuwarsu ɗan wa kuna ji na da ku muke bayani abu biyu ya kawo hayaniya a wannan wuri wani lokaci ne da wata guda da wani abu na yi bayani akan maganar kabilanci ina karewa ta wasu mallan an saye ka an baka kudi wani gaba da gaba da gama ɗan uwa Allah ya sani wallahi wallahi ba makami cikin al'umma mai rusa al'umma wanda kuma makiyan addini ke ɗoka ya yi makamun yakin addini irin magana ƙabilanci ba kuna abu ne ba ƙarfin ban da abu da abu ne mai haɗarin gaske yan wa abin da na ji da kunne na kan wannan masa'ar ƙabilanci abin da na ji da kunne na da bayan da ɗan uwa suke har ma wanda suke da'awar addinin ina wasu suke faɗa kan wannan magana walla shi ya bani tsoro ya tada mun hankali ne wannan bayanin da ne akan magana kabilanci ba wanda muka yi magana da shi kowaye akan malam ce kaza ko ayi kaza ba ku dai wallahi Allah Allah ya shaida na san hadarin shi kuma muna hucci ne in wa muna hucci ne in kyale ga abin da zai cutar da al'umma in kyale muna hucci ne wallahi na kenan ko mi hudi mi hudi ya hudi Allah ya shaida abu na biyu sati da ya gabata na yi bayani a nan ‘yanwa ba ne ba jin ‘yanwa na mun tashi wannan rana abin da yake damuna ne a wannan rana tsoron a yi zanga-zanga a yi ƙone-ƙone muna tsoron rikici irin abin da ya wakana a wasu garuruwa balle ban birni har ma da mutuwa an wa wasu asarar dukiya an yi asarar rai kuma ana cewa ana wannan abu ana tsammanin za a yi shi a nan garin sama da ko'ina ma wani abin shi ne na tashi da shi a raina ina zauwa Allah ya dace da mamman usman ya zo ya sallar juma'a na wasu na waje kurin sun yace mamman usman shi kenan kurin wani magana ce a kun shi a ce ganin usman an gare na wa mamman usman magana a gaban shi na yi magana a gaban shi na cewa al'umma yau mun dace da ɗaya cikin shugabannin wannan rikici da ake na siyasa gashi a gabanmu ya salla a wajenmu ba ba ka ce ba na ce wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala mu roƙon musu Allah Allah ba su jagoranci su hudda al'umma daga cikin abin da ake cikin haɗari na ce cewa gashi na azam ne idan kuka yi wani abu da zai ja ma al'umma wani haɗari shari gobe kiyama za ku tsaya gaban Allah na ce in wa mu musa addu'a daga nan har gida Allah ba su haɗin kai Allah ba su jagoranci na kwarai su hudo ma al'umma su hudu al'umma su daga cikin hadarin da ake ciki don iya daga cikin shugabannin abin da ake rigima da shi kuma na ce muna mai yabo don irin kalma da ya yi ta cewa zai ba haƙƙin shi ta hanyar shari'a na ce to kai mai rigima idan mai neman haƙƙin ya ce zai bi ta hanyar shari'a kai kuma mai rigima ma dan wannan bayanai ne na yi amma wasu kame kowa fahimta irin tashi daban wannan tashi daban wani ya magana mara daɗi wani ma abin da bai dace ba kuma bai cikin wani wata ko ɗaya babu wani babu siyasa ko ɗaya magana ta wallahi wannan shi ne yanwa abin da na fuskanta a wannan sati to yanwa don haka ku lura wallahi wallahi in muka tsaya a wannan wuri wallahi abu ne kamar kana gaban Allah ne ka hujja komi na siyasa daga ranka ka yi ƙoƙarin me ake faɗi ɗan wato shi yan wanzu ita zanga-zangar wa za ta gyara ɗan adawa za ta gyara ko mai mulki wata ka gyarawa wa zai watar irin abin da ya wakana a can ya wakana a nan shi ne wa abin da muke lura ke daga wani abin in ya zo wallahi ko da mutum zai ce da wani ake kusan ko a gaba wallahi ba za mu wasa ba ko a gaba da abin in ya zo muna ga shi ne amfani za mu yi bayanin amfani ga al'umma duk abin da yake da haɗari ga al'umma lau zan barshe insha Allah da haka ɗan uwa mutane suka suka gida-gida na karanta wata aya ta alƙur'ani wanda wannan aya cikin sutar arab tana magana ne akan irin wannan hali namu tana magana wasu jama'a ne na banu isra'il da Allah subhanahu wata'ala iya ba mu labarin al'ummomi kafin mu don mu mu ɗauki darasi labarin ashabu sabt wata al'umma ce ta banu isra'il a gari Allah subhanahu wata'ala ya musu jarrabawa da hana su farautar kihi farautar kihi ranar ranar subu wannan jarrabawa ce ta Allah musu sai jama'a suka shiga gida uku wasu na tawili na yin wannan farauta ta kihi ganin an ce subdu aka hana ran juma'a he su zo su a domin alamsu jarabawa rasabudin kihi ki zawa cika ruwa baki kirin gashi na a sama ya kama da hannunka bai ka sha wahala ba dan jarabawa amma in ba su duba ce ba he ka sa fatsa he ka nema to jarabawa he suka yi tawili suke aije kayan kamin kihi ran juma'a rasubudu kihi ya zo ya a kama banza a cika kayan kamin kihi sai wasu ke musu wa'azi kai wannan ku ji tsoron Allah wannan wani tawili ne na shari'ar Allah ku bar wannan wayota ku bari a gehe daya suna ta ina ruwanku da su ba Allah ba zai masa azaba ina kai tabbata Allah zai ma azaba ina ruwanka da shi ku ba ku sha masa lahiya dan haka aka gida uku a gari karshe dai suka ci gaba da harautar su take yi ƴan wa'azi na wa'azi kuma ƴan baro mu suna nasuma ba sai ka aima ‘yan uwa wannan magana na kawo na kawo ta a kowasu ‘yan uwa suna ga samu irin magana a bar kawo ta a saman mimbari su wasu abin da damunsu irin abin da ko za a gaya mini ne yake damunsu ko abin da ce malam ya kaza shi ke damunsu a'a wannan haƙƙi ne idan ga ɓanna haƙƙi ne a yi magana ana ta yi ba a gyara ko ka kyale su na ruwanka ka sha musu lafiya su ma wancan haka suka ce idan kun tuna nan da shekaru farkon kiran sunna a lokacin da muna wa'azi wallahi muna tsamanin da ya zama waye kullum mun za a zo a duro mun da katanga ko a hanya a tare mu a dawa biyu biyu a wancan zamani ta hukuma da ta malaman gargajiya ko yan bid'a in wa akwai sai Allah ko hada wazin kuma ko hada ku ku sallaka ku sallama wani azumi ku ko hada wa'azi kan sunna man kan magana wani bid'a ku sha kan walayya akwai wasu magana a hasa yi man tun mutane sun kiya mu hasa yanda ba a wasa ba wa'azi akan bid'a da shirka da aka yi magana har Allah ka mai yau aka fahimta shi ma irin rabu ɗan in ya zo wallahi za a yi bayani mai rabon ganewa zai gane mai shirya zai shiryu man shi ya tsaya a wurin shi wannan hukumcin Allah ne lazimi ne dan ka a cewa malam kaza bai sa mu fasa faɗin wata magana wadda ta dace mu yi ta ko me zai mutun zai wada Allah yana shaida ta kenan kan ku damu in mu za a gaya mun a gaya mun ni ta karwa ɗan uwa wa'azi wallahi ba magana ba magana ba din mai wa'azi iya shirin harai harai wuce Allah harai wuce ba magana ba wa'azi a han mutuwa wallahi na kai nan ba wani abu zake damu ko dai wallahi kaka damu a ga mana komi amma Allah ya mun hawata Allah sama kan daidai mi kuma dan Allah dan shi kuri muka yi shi kuma ke fata dan haka yan uwa abin da sun ji hankalin yan uwa abin da zai gyara mu haka idan mutum zai zo masallaci tsakanin ga Allah ka hudda dun wani kulatin siyasa ka shigo dan Allah ko amma idan ba haka ba babu ci gaba ka shigo ko abin da gaban kun siyasa ka da kaji abin da ya gyara ta masha Allah da kai bata ta a kara bala'i magana tun anan har bala'i wannan shine matsala mu shigo masallaci gida ne na Allah kuma mun shigo dan ibadar Allah anan za mu dauki darasin rayuwa inda imani har ma idan ka samu labarin wani al'amarin siyasa kana wani aiki mara kyau imar cutar da addini imar cutar da al'umma ka ji haka gaskiya ne to kai siyasar ko a gyara ko ka barta amma shi imaninka shi ne imaninka wa ba addini ke ba ba ayoyi suka ayoyi suka bin malamai mutane ba addini ba shike bi ba bin shi ake na kenan he ka huda komai na ra'ayinka ka sa addini a gaba wanda abin za a faɗa ba dan bai kasa ta tayi bangaren mu sun yi sai in ce an bata kun hin mata a imanin ka sai ya kai yanda idan abin da siyasa ta tayi aka ce ba shi da kyau a qur'ani ko a sunna ko ya ce addini to idan baka da imanin kwarai he ya kai za ka iya imma a gyara imma ka farta shi ne imaninka da mazana ce iman yanwa da maganar cewa soyayya ta kurin sai namu cewa wanda yake fartumu shi ne masoyina za mu taɓa mu gwasa wadda ba wannan ba ɗan adawata ne nan ma babu imanin ƙwarai wallahi yan wani abu ne iya cikin rayuwa mu iya nan za a sanar wuri guda son guda amma wallahi wani iya ma kallon iya ma wani kallo wani mugun kallo kuma wuri guda ana sallah wuri guda yan wajen abin da ya haɗa ku na maganar abin bautar ku guda Allah a ƙuranin ku guda annabin ku guda duna abin guda guda gaba ɗaya amma gaba ɗaya wannan zai shahe dalilin ba siyasa kuɗe ba ana magana a nan daga ta gyara wani wani zai tsaye har wancan har mai zole shi har mai gugori ko ga magana kudin shi tashi a gyara yan ba haka bane imani ba abin wasa bane ba maganar siyasa daban yan wannan yan wannan halin siyasa abu ne duk masu shekaru nawa suka wuce da ni abu ne an yi an ya huce wucewa yake yi za a wai gari yau dan adawa ka nawa aka yi da ana adawa yanzu kuma ana aliya ana abokan juna yan wa cewa sai mu yi ta wallahi addini akan siyasa yan wa wallahi yan wa da yawa yau abin da ke ji a yau yau inda wani cikin wannan shugaban zai zo ce wani mun haɗe da suna mu ne shikenan an koma soyayya ba to yan wa kai addinin ka Allah ya ce rahma'u bainahum ina mai wani ikuwa ‘yan uwa ne duk wannan Allah da ya gaya maka baka yi ba aiki da shi sai shugaban siyasa ka ya gaya maka ‘yan wani haka shi ‘yan wala ‘yan wa a yau wallahi mutane yau duna abu da kira bala'i ‘yan wani zai toto shi ke na mai ƙauya shi ke na mu ne a shi ke ya taɓa to ‘yan wani na imaninka wanda Allah maka umarni ka ɗauke da masoyi da ɗauke ka masoyi amma ya sai ka neman sharri ga wani zai ma ‘yan wa mun ɗauki kaman kurin baki mu kaman gobe kiyama ba mun sabi ‘yan wa wannan baki annabi ta iya cikin abin da yake halakar da mutum hamsin gidan wuta mi hatara ko mi ka hudiya wannan ka yi ƙarya ka yi abin da ba a yi ba mutum ya kunya zama na shirya ya ƙarya kuna wanda abokin adawa shi dan wani wala wani ababe ne al'adu ne marasa kyau halayya ne za su kai musu baron wallahi dole ɗan wani mu gyara imanin mu gyara soyayyar mu mu gyara bakin mu mu san ɗan wantaka ta addini wannan siyasa kasuwa ce kasuwa ce ci take ta watsi kuma ta ci ta watsi in wani da ido na ba abu nake wani tsoro wallahi na je taryen jori na ga jori ƙarshen shi na yi ya yi mulki shi ya ƙare da ‘yan gata da bora sun ƙare sun koma ga Allah bayan bayan jori na ga kunce da ido na ya zo ya yi ya abin da damowa da ‘yan bora ina suke sun koma ga Allah ya ƙare alisebu ya zo ina yake ya koma ga Allah ba alisebu ba'are ya zo ya ya kare ya koma ga Allah wanke ya zo ya koma dan wadda haka za a yi canja ya zo ya koma ga Allah na ga wa me yan wadda suke suke suke sakon hajaban ku manta da matsayin ku yan wa'ula musulmi sai ya falka ya san dan me aka yi shi me ya mun hoka a wannan rayuwa ta duniya sai ka san da haka amma wani shedan zai yaudare ka ya kai kai baro ka ga abin zai bata mana lahirka dan wa dole mu halka mu halka kan addinin mu muna fatar yan wa mu hihita addini akan komi idan mun shigo masallaci mun shigo wurin ibada ne ɗan uwa muke da juna kuma a nan za mu gyara kasuwarmu mu gyara aikinmu mu gyara siyasarmu amma babu wani abu daban na siyasa akan min bada Allah taimake mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 21 ga watan Rajab hijira shekara 442 wanda ya dace da biyar ga watan uku shekara 2021 a darasinmu da ya gabata muna cikin soto taha mun tsaya aya ta 129 yau insha Allah za mu tashi aya ta 130 daidai bismillah al-rahman
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم
فاصبر لما أقول لك فاصبر لما أقول
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون nan bayan bayani da ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya ba manzon shi wata sanarwa ta cewa waɗanda suke izgili kuɗin imani inda masu fahimta ne ko astuwa ne ya ishe su wa'azi irin abin da gani da idansu na garuruwa wurare da Allah ya halaka da wasu al'ummomi kuma sun gani da idansu yadda Allah ya da waɗannan gagarurin suna nan yau ba su rushe ba suna na asali wannan kaɗai kenan inda ganin abin aya ne a yi mata an imani da haka dai ka ci gaba da fasajin alama ya ƙoro na ana ba ana tasiriya ne yana ba shi haƙuri abin akwai ba shi rai akwai damuwa ƙwarai Allah ce mashi fasabir alama ya kuru ka ci gaba da haƙuri a kan abin da suke faɗa kanka matsayi boka da komi ne an faɗi kan shi a ta ka yi haƙuri kan abin da suke faɗa wasa zibi hamda rabbi kaba ta zuwa shamsu kaba da gurubiya ka ci gaba da nan ta da godiya ga ubangijinka kayan hudawar rana haka kayan hadawar rana nan suna ka sallar asuba da sallar asar cewa kuma ai ya kawo min ana illaili wa sabbih wa atrafa nahar haka a cikin lokatayya na dare kai wannan tasbihin haka lokatayya na rana ta ce a nan karkashin dukkan sallah guda biyu ta shiga cikin nan da an kama ganin tasbihi tabidi don sunan ayyukan da ake a cikin sallah an baci sallah da wani bangaren abin da yake cikin sallah nan kenan umarni ne ga Allah subhanahu ya nabi ci gaba da bautar Allah kuran kenan yayi abin da yake gaban shi kuran eh ka ci gaba da bautar Allah sahiya da mace dare da rana kuran wannan shi ce la'allaka tarda kenan ka ci gaba da abin da yake gabanka dan ka samu mana zaka yarda dan me ya daga kamar dan ka cewa wala sai bai dogara buka fitar da wala sai bai dogara buka fitar da ubangijin da zai ma kyauta da kanka haka ce ya isa shin fitar da ma'ana abin ka ce ya isa kenan ko baka bukata kari Allah zai maka wata baiwa zai ma kyauta inda kai kanka zaka kai ka ce baka bukata kari wani in wani tabbata cikin sai bukhari cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bada labari Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya zai kira a ranar lahira an shiga ma aljannan zai kira ya halar janna faikulun labbaika rabbana wa sa'adaik zai ce ya yan aljanna Allah zai wannan kiran ga yan aljanna za su amsa kira Allah muna amsa kira Allah to bayan zai ce musu faikula fa halar raditun ma'ana komi ya isa buku bukata komi shine fa halar raditun mana komi ba bukatar kun ba wata bukata kun yi da komi za su ce rabbana umar lana da allah mai zai hana mai yarda wadda aka tira mana tun adam na hatin ka kama kama abu da ka ba kowa ba ke kama mana kyautar da baka ba kowa irin ta ba kenan me ya saura kenan ba ma bukatar komi a nan kenan sai sun da duk abin da ake na jikin allah ba su kuma ba sa bukatar komi ne na moriya na aji daɗi illa wani abu daban a nan Allah zai musu cewa cewa in zai ce in ce uhillu alaikum ridwani fala ashadu alaikum ba'dahu abada an ce wannan shine karshen komi iyawa yau wa dirgima duniya yau mutum mai kudi ne iya gudun kudin su kare mai iko ne gudun yake iko ne kare komin titi ta bala'i duniya ta da hankali ga sa hannun shi kudin amma bai ka sun kare kuma sun kare ba ya mata da su koko bai mata da su kare za su in iko ne iya ga ya za a yi kubce kai kubce duk shine mutar da adam to wannan ga su cikin ni'ima bace bace komai ya ba bukata kare za su ga mai saura Allah zai ce musu a yau uhilla alaikum ridwani na tabbatar muku da yarda ta fala askhatu alaikum ba'dahu abada daga yau ba na ƙara fushi da ku daga kayan lahi an mudaka ba mudaka an ƙare eh lahi an ƙare ba lahi ha an ƙare kenan gurin sai ya zama nima kuran wannan shine kenan magana kenan Allah zai baka nan da kan ya kace ya isa da sai bakin tukar muka fitar da Allah sama a cikin su wannan shine abin da ke wani aya ta gaba
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
Allah ya ce wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan min na Allah subhanahu wataala yana ga manzon shi kakka damu idan ka kai rinka hanga rinka diba irin ni'imomi da mu muka musu su azwajan nima iri iri da take hannun kawar marasa imani wannan kadda ka kula da ita kaka kawo aka da ita yace wannan zaharatul hayatid duniya kawa ce adin duniya ne ba kishi duniya kai dauki hankalinka wa rizqu rabbuka khair wa abqa arziki mana aljanna nima ta aljanna da Allah zai baka tayi alkhairi kan dukkan wannan kawa tasu kuma wa abqa kuma tayi wanzuwa don wannan karewa za ta komin dalinta kuma Allah ce ya musu wannan abin zaka haɗe sunanta linafsinhum fi dan mu jarrabe su ne kenan Allah ba su wannan dukkawa da kake gani linafsinhum fi dan mu musu jarrabawa ne Allah zai jarrabe su ne jarrabawa ce kuma wannan cewa irin tanadi da Allah wal rabbuka arziki da Allah ya tanada maka khairu yayi alkhairi akan abin da suke da shi kuma wa abuka na Allah ya yi wanzuwa har abada bai yankewa haka nan karka damu da duk irin abin da ka gani a wajen kahuri na duniya da jin ɗan duniya wanda kai mai imani kai ɗauki hankalinka kuna an wa manzan Allah wannan magana madin mai imani akwai jan hankali kada wata kawa ta duniya bakinta duniya ɗauki hankalinka ga mutumin banza ne akan bata yake Allah ba shi duniya ko da mutum yan wani turawa da yawa yan wani nan musulmi da yawa suke rukuwa ko shagalar turawa sun mallaki kaza sun mallaki kaza ci gaba waye ci gaba ci gaba waye ga iya abin iya mai wani matsayi na bulkewa kawai ga su kamar lalaba a wannan wani abu ne kawa ce jarrabawa ce kuma bakinta duniya ka yi kokarin tanadin abin da Allah ya shirya ma yan aljanna wancan ya yi alkhairi akan da duniya in menene kuma wa abuka na duniya karewa yawanci kuma hal abada ne su malamai ke cewa kaddara ga mai hankali a ce duniya gidan karhe ne ko a tagulla shine komin karhe ne ga ce misali kai du a ce duniya gidan zinariya ne amma a ce lahira gidan tagulla ne karhe ne amma bai karewa wanne yake wani zai kare shi kun balle abin akasa ne na lahiran ya yi khairu ya fi na duniya in menene kuma wa abuka kuma can hal abada bai yankewa kinan ga mai hanka ce kamata ka kula hankalinka ya ba da mana ka himmantu kulawa da wannan wanda yake mahiyici kuma ya wanzuwa hal abada ba na duniya da karewa ba Allah ci gaba وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
nan kuma sai ɓangaren tarbiyya ta kai da iyalai wa'amur ahalaka bisala wasu tabir alaiha kama iyalanka umarnin kulawa da sallah kuma kai kanka ka yi haƙuri akan wannan sallah in wasalla ita ce ibada ta yau da kullum kuma ita ce ibada ta kumshi dukkan wani nau'in bautar Allah bangaren azkar bangaren sujada ruku'i khushu'i da abin da ke na bautar Allah wata ibada ta musamman ta kumshi dukkan nau'in ibada sallah kuma ga ta lokatayya daban-daban kawo an jima ka dawo kai ta asuba kana barcin ga barci ya dadi a ce a kira sallah lokacin sallah asuba ka bar wannan barcin ka bar matalla ka tashi ka huta kaje kai sallah an jima ka ka kawo azhar tayi an jima al'asr tayi magarba tayi haka kurin take to wannan sai ka ranka yi hakuri kuma kama iyalanka umarnin su ma su kula da ita wannan wajibi ne kan duk mai imani na kulawa da iyalai babban aiki ne da kullun sallah wannan Allah ka ce lan sa alka rizqan lan sa alka rizqan ba mu tambaye ka mana ba kallafa maka ba arziki neman abinci shi zai dan akwai da yawa yawa nawa ke ka maka wannan magana a baka wallahi abin nan harkokin duniya ne mun mutar sai muna kasuwa in dare an yi wane ne abin kenan neman abinci ya rashin kula da sallah ko kula da iyalan shi wannan arziki a nan Allah yake babban aiki kulawa da ibada shi ne mana muke cewa a wannan aya tana karantar da kai kulawa da wannan umarnin Allah ka umarci iyalanka ka ba su muhimmanci ka gwada musu muhimmancin sallah kai ka kula kan wani abu ya hana ka yin ta duk abin da kake lokaci ka aje ka zo kai wannan iya baka cewa Allah iya wani alƙawarin kulawa da ce da kai da arzikinka a ce na akwai bishara magabata suna cewa akwai bishara kulawa da sallah Allah na taimaka maka wajen cin cigaban rayuwa ka duniya kanta wani cikin wata ruwaya imam turmizi rauta ga ibn majah manzana ke cewa ya kudu Allah ta'ala ibn adam tafarraga li ibadati amalau sadraka ghinan wa asuddu faqarak wa in lam taf'al mala'atu sadraka shughlan wa lam asuddu faqarak manzana ke cewa Allah mai girma da buwaya na cewa ya dan adam ya ibn adam tafarraga li ibadati ka ka daitu da nan ka kula da ibadata yanzu ta ita ce kenan a gabanka ibadar Allah ita ce a gaba da komi ta idan kai haka Allah ce amalla ustadaka ginan zan cika kirjinka da wadata zuci eh shi ne wannan ce wadata ita ce wadata zuci nan sai da ke cewa rashin gina an kasa talatu lakin na gina kan nafsu annabi ce wadata ba yawan kaya bane ba material a hakikanin wadata wadata zuci kun ɗan wa a aikace kana gani daga mutum komai na duniya Allah ba shi wani sai sai garin nan amma su ce shi babu hutu hakurin ikurin babu cin dare sai an tashi sai da sai bai da kudi bai nutsuwa kaga mutum bai shi da abin kike amma yana nutsuwa ta rayuwa kenan nan magana Allah in ka kula da ibadar shi zai sai maka wadatar zuci kuma ce wa asuddu faqarak kuma talaucin zan kare mashi eh ka samu kuma ka yi godiya ga Allah wannan dan ka kula da ibadar Allah ya ce wa illam tafa'al in wa har baka hakan ba kenan neman duniyar ya shagaltar da kai fagabatar duniya ba ruwan kan ibada saboda neman kudi neman abinci to anan kake shin Allah ce mala'atu sadraka shughlan zan cika zuciyarka da harkoki kur fi kanan fi anjima kanan harkoki nan ban zuwa ita ne kuma Allah ta haka zan cika zuciyarka da harkoki kur shugul kuma wala masu da kuma wala masu da fakarka kuma talaucin naka baka bana kare ma shi kai da shi wannan shine magana yarda ko dogara da abin da Allah wata ruwaya daban kuma Imam Tirmidhi ka Ibn Majah manzala yake cewa sanan yake cewa man kanat dunya hammu farraqa Allah alayya amrahu wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu ومن كانت آخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه واتت الدنيا وهي راغبة yace maza da kake cewa duk wanda duniya ce ta sha mai kai ita ce kurin a kan duniya kurin a baka duniya kurin sha mai kai neman duniya to shi kuma Allah zai raba da zai ba ce zai raba mai hakuncin zai raba mai hakuncin har kun ji ko ina kasanan fi ya fi babu ruwa ya ce haka Allah zai raba mashi al'amarin shi kuma a same talauci a bai ganin komi da abin da ya mallaka a same talauci a ido da abin da ya mallaka bai gani shi kuma ita duniyar ba za ta zo ba sai abin da Allah ya gari kaddara mashi bai kawo ta shi ka gani ma bai ka san ko kenan haukan ka bai kawo ka tayi kuma kullum duniya abin da Allah ya yi naka ya ce amma wanda ya zama duniya ce lahira ce ta same kai Allah zai tattara mai al'amarin shi ya same wadatar zuci kuma duniyar za ta zuko ba ta so dole nan shi ne wa magana cewa kawa iyalanka umarnin kulawa da sallah kuma kai ma wasu tattara alaiha ka yi haƙuri jimiri akan wannan sallah la nas'aluka rizqa ba mu tambaye ka ba ba kallafa maka ba neman kudi akan ka arzikin kanka ke arzikin Allah ke sai na da rizqo mu mai Allah ce mu ne masu arzika ka kuma wala aqibatu littaqwa an kai an kawo kyakkyawar ƙarshe iya gabai masu tsoron Allah Allah samu alayin su ci gaba وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
وقالوا لولا يأتينا بآية na Allah subhanahu wa ta'ala yawan labarin izgili da kahure ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa laula ya tina bi ayati min rabbih me ya hana in shi hadda manzo ne ya zo mana man da wata aya daga wajen ubangijin shi wata ke tabbatarwa da shi manzo ne na Allah Allah ce awalam ta'tin bayyinatu ma fi sabila in aya suke nema bai ishe su aya ba ga qur'ani da ya zo da shi iya ba su labarin al'ummomi da suka gabata labarin attaura labarin injil labarin balibin isra'il annabawansu da suke alfahari da su annabi sallallahu salama ya ba su da wasu labaran iyanan a rubuce su sun san haka yake wanda yake tabbas haka suka da alittarin su wasu ma labaran ya sha annabawansu su kama kama ne ba su da kata a wajensu a wajensu labarin kamar a gaban shi aka yi irin isa musa da yawon da ƙurani ta zo dukkan ƙwarkewar ba ta zo tun daga bakar bakar hajji annas har ƙasa har kusan zai da har ta zuwa wata alfajar labarin musa da fir'auna allah kawo a yi nan a kawo nan a kawo nan a kawo nan kamar annabin shi ne labarin da su ba su da shi da isa yusuf alaihi salam shi ne shi ko su ko amma da bai yusuf alaihi salam kisa annabi har da tun daga farko tun farkon toshe kawai ta rijiya tun da gidansu labarin dalla-dalla rijiya masa dabin da yi kwata farko abin haka yake tabbas dole kada ya ishe zama to wannan su san cewa wannan manzo ne daga Allah ba dan ra'ayi bane ba inda da gaske suke suna neman aya ne qur'ani ya sai zama to aya shi kadai yau ta ruwaya wanda imam bukhari to muslim ya ruwato manzo Allah sallallahu alaihi cewa ma min nabiy إلا وقد أوتي من الآيات ما أمر بها على مسلم البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أخاه الله إليه وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة عندنا سنة كتوى باب ولا النبي تكين النباوة sai an ba shi wata aya wadda in dai mai imani ne in ga wannan aya zai imani da aya ce daga Allah a yi imani in dai mutum yana da aya zai imani inda ya tafi amfani ya ce amma ni abin da ayata ya ce wahayi da Allah ya mini shi ne kenan ƙura'ani shi ne babban ayin shi ɗan wayan zai ina magana sandan musa ina magana tofana ina magana kwa duk babu su sun wuce ina magana magana isa da musa ina isa yake mazu wani baka ce ya tara mata ce amma ga ƙura'ani a gaban kowa tun farko har yau ƙura'ani aya ce a duniya gashi na a gaban duk wanda ya san me magana me tsari magana balaga fasaha da komai da Qur'ani har yau aya ce a wajen kawuran sun imani da usulubin Qur'ani tsari ne kyakkyawa na wajen magana wannan kadai ke da zaman to aya inda ayar suke nema shi ne kace awlam ta'tim bayyinatu ma fi sufrula in aya suke nema abin da ya zo a bayyane bayanin da ya zo na cikin littafin farko annabi ya zo musu da shi ba tabbas ya zo musu da shi ذاك ولو أن أهلكناهم ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى
ولو أننا أهلكناهم بعذابهم من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخضع ونخضع نعم الله يقول متنا dan ka san kullum yan izgili ne ba hujja ba ai ba suke nema izgili ne kura yace walau anna ahlakana bi azamin qabli inda har halakar da su muka yi da wata azaba kafin zawwal qur'ani kan zo manzan da ƙur'ani laƙalu rabbana laula arsalna rasula za su Allah da ka aiko mana manzo mun Allah da Allah da Allah ya aiko da manzo man fanatabi ayatuka Allah ya ka aiko da manzo za mu bi ayoyinka min qabal an nazilla wa nahza ka himma kaskanta bulakanta da to ga manzon ya zo ayyaka yana ga iya tabbatar ma ba neman gaskiya ba suke da gaske ba neman abin su da gaske wannan mutanen ga halin su inda wata azaba ta zo ta ce to ai da manzo zo ga da mun imani da mun koma shi da mun koma mun Allah shiriwa to ga manzon ya zo amma ga irin izgili iri iri da suke mishi dan haka ba magana mace ta aya kul kullu قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
da haka kenan ne al'amarin ba aya bace kurin shegantaka ce ake imani da kuran Allah ce kula ga ya musu kullum mutadallis ni da ku kowa mai jiran ya a gano mai ƙarya da mai gaskiya kowa ya jiran abin zaɓa kuna mun jiran sharri ko ba ka zaɓa da kuna muku shirin azabar Allah cewa kina wannan kowa iya jiran ɗan uwan shi na ka fatarabbasu kuma ku dan ku tsaya ku yi jira an gani ni ko ku waye ki kan gaskiya waye ki kan kariya ko wani ki nan a tsaya ko wani tsayin da yake nan ya ce tabbas fasata'alamu man ashabu salata sai ummata da za ku sani yanzu ko a gaba ni ko ku za a san waye yake kan hanya ta kwarai wanda yake kan shiriya daga Allah za a ga an tabbata na sani an kare tana an sani an kare an ga ƙarya an gaskiya tana kare wannan haka ne Allah take nan kakka damu a tsaya kuma an tsayan ƴan ma zamanin wasu na gaskiya sun komo da ƙaryar wannan shine magana ke da Allah ce gaba eh sai wasu da sabu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
na'am wa mun kare sutul fahar zamu shiga sura sutul anbiya kusan ga wannan sura ta hara bayani ga nau'in halin gafala da ɗan adam ke shiga ko da mutane suke ciki zamani zuwa zamani an sani da yan uwa duk mai hankali ya sani ko na addini yake ɗan adam a wannan duniya wata rayuwa ce mai lokaci a kawo shi kowane mutum duk mai hankali komai da addini ya san adam ba mai dawoma ba ne ba wata rayuwa ce zai yi mu'akata mai lokaci dogo ko gajere wata rankun babu kai kazo wata rambaka kenan da mai hankali sai akwai wata manuwa samu ka a wannan duniya akwai manuwa samu ka a wannan duniya kenan wannan matsayin kadai a sai san adam ya halka kai ya gafala na malamin da labarin misali za gano gafala ɗan adam yau kowa zai hukunci yawa ce wani bawan allah ne misali wani mutum ne aka ɗoka aka ba shi mota irin da mutum an bariki aka tura shi gari kaza za shi aiki kaza misali wata ce. aka shirya komi da komi ga kudin aiki aka ba shi da kudi da mota da gida da komi za shi gari kaza don aiki kaza kudin komi aka ba shi sai zo wannan garin bai shiga mabaran wanda ko kudi ya kashe shiga kasuwa ya mutu ya je ya dawo kuna iya shagalin shi na dole kama tambaya wani mara ne mutum shi bai sai wani mutum makwaci ne bai hankali kowa yake mabuci da bai hankali to dan adam a wannan duniya ka zo da wata manuwa ta musamman Allah ya halice ka ya baka dukkan ni'imomi da ɗan mutum zai iya rayuwa a saman ƙasa Allah ya dauke mana komi ya ba yayi yayi abinci yayi abin sha ya sujan iska sha a komi gashi na saman ƙasa Allah ya tuna Allah ya ba dan wa ba abu daya wanda ɗan adam bai rayuwa sai da shi wanda aka bai hannun adam babu wani abu ɗaya da ɗan adam zai rayu da shi aka yi hannun mutum yake ko akwai iska mu dai kwasa inda kai za a dama mutu tuni mun kare inda ce niger suka ɗaya sun oxygen ka shirin daga lokacin zai kariya wacce na kabin corona na suka mutu ta kare su ta kare oxygen ta kare ba su ba ta gaji sai wa ta kare ta bada ba su jan likita kudin ta kudin ka dai shaka kudin an jima ka dan ka bari ka ta karanta abin za a fara san mai wani da yawa ba san mai oxygen ba da yawa ba san mai ma oxygen ba kore da san mai oxygen ba da yawa ba san mai iska ce da ta kake rayuwa wanda zai wanda wanda ka shaki abu da yawa a cikin ka ɗan cikin kusan ki ba take maka amfani ta ta ba amfani a cikin ka kyauta Allah ya abinci fata alimantar ka sai iri iri aka yi kayan marmari vitamin kaza vitamin D vitamin C vitamin A wa take waye ka suka sanan wani an ba musu matsala ce da ɗan adam duk abubuwa ba su mutum bai rayuwa sama kasa wa ɗaya matsala ce amma baka san wani su Allah ne ce da kai shi dan ka rayu aka aka yi ruwa jikin da kake ka samu ruwa ya dai tsauri da ce wai wani adam kake zuwa samu aka kashe milirka wai akwai ruwa a mars wai zuwa ta arzu a zai to za kwanan to kwanan to ta na'ura za ce kakwa shekara nawa wai daga neman ko akwai ruwa kare ko akwai ruwa a masuwa yake wai ji ana hannun ruwa can amma allah maka ruwan shanka amma kuma zaka da shi to kana san kaje cancin da yake allah bai mu dan mu rayu a can ba can komai kaje da naka da abincinka da ruwanka har yanzu ka kai kaje amma nan Allah shi ya kula kowa ya ba ka ci ya ba ka komai tsara mutum na rayuwa kuma ya ba ka hankalin da za ka yi jirin duniya ai ga giwa in girma ne ko ga giwa katuwa ce kuma kuma kuma mutum ta mata kwalluwa haka dukkan yin zaki ya da kwalluwa amma kamar kai ne Allah ya ba ka hankalin za ka yi jirin duniya gaba daya wannan kenan wata manuwa ce Allah ka wani duniya don wata manuwa da kenan mai hankali ya shiga tete yi san kaya da manuwa a rayuwar ta duniya to shi nan Allah ke cewa daga ta dabar nan sai sabu ko hun fi gaflati mu'ridu bismillahir rahmanir rahim Allah ce daga ta dabar nan sai sabu mutane hisabi ma na kiyama ta kusa kamar ce kamar gobe ne ta zo Qur'ani bakan ya cikin ya cikin annabi nabi sa'a dan ba shi babu wani annabi a yana ba ka yi shi duka da yawon dubuwai a sada muhu sada da wani aka yi duniya an ji ma'anayanta amma da shi ne da karshe aka da biyu sa'a ya ce mutane lokaci ya kusa lokacin bincikensu ya kusa amma wani fi gafalatin mu'ridu suna cikin rubu ko aka shagari gudu suke shi nan cikin sahabai akwai wannan bin rabi'a mai suna wani da cikin sabi ne shi amir sun shi amir bin rabi'a amir bin rabi'a wani bako ya zo gidan shi amir ya mai karama iya ka karama wata bako wani bako sai ce yana kashi cikin labarin da ta cikin tarjama shi sai wani bako ya ga annabi labarin abin da amir ya mishi annabi wannan bakon annabi ya karama shi ya yanka mai wani yanki na daji na garake ko da kai sai ya komi gidan amur ci amur wala na jade annabi ya yanka mun daji kaza wala ka zo in na zan baka abin da haka mun haɗi yanka suna ci ta ci haba bawan allah mu da ya saboda wata sura don ta ɗauki hankalin mu ina yana duniya wala ba a muhammadu na ci ga ta kawo sura ta sabko an ci abin ya kusa kiyama ta kusa ya ba shigar da hanka sai ka ce shigar da hanka ba ba bukata Allah ya ce zabin ya kusa sai wani wani wata gona wayar an amince da ce tiyana shigar da hanka ce ba da bukata yace iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabu mutane ya kusa amma suna cikin rudu suna cikin gafala da bijirewa game da maganar Allah yace ma ya ci min zikrin min rabbi ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون yace ma ya atihim min zikrin min rabbihim mudasin illa istama'uhu wa hum yal'abun ba wani sabon wa'azi yau aya ta sabuwa ko zaka ji wa'azin ya zo bi taba jin shi ba maimakon ya wa'aztu ya lura da abin da ake bari lasta mahuta za su ji wa'azin da kunnuwa amma wani abuna suna cikin shagala suna cikin wasanni duk awazin da ake bai shiga aka aka ba su kama ko aka su wasa ma suka sa gaba shi na kace yau duniya ibada kan wuri wasa babban ibada su Kwarai.
an makaranta ba za kurin yau wannan yau wannan iri iri kullum zama da kama babu abin ɗan a duniya babu wani bikin kalin wasa ba matsalar gadi ba hatta da musulmin suna tarayya da su kwarai
yau yanda yau ka ce kana wa'azi a hilin baro za a bada la'ishirin ishirin ka an shi la'ishirin ishirin gaskiya
na ce goma ko shi a can ana shiga la ɗari ɗari talauci mu ɗari ɗari kuma aka shiga ɗari ɗari ake biya ishirin ka ce da yau wa'azi ba za ka wala ishirin ishirin wa'azi ka ga an shiga kyauta shi ma cikin magwata ka ce ya ɗan yaro ta ya ce mutane ce suna sayan wuta da kuɗi kwarai
baba wuta wata ƙwarai amma ga aljanna fara ba su fara ya ce wuta ce ana zana banza bayan biya ba giya ba ba sai ake ba duk da zaɓa Allah mutum su yi biya kwarai kuma saɓan Allah an fara ci wuta za ka amma ina aljanna Allah shaida mu ya ce halin mutane ne wannan za su ji wa'azin ya zo amma za su shurara amma hankalin ba a nan bai kuma yana abu lahiyatar ƙulubuhun لاهية قلوبهم وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون lahiyatar ƙulubuhun wadda kunan ya ji sun ji wasu sun ji ne a mazuciyar ko a ka an kunan ya ji an ji wasu an ji ayoyin amma ce zuciya ce ta shagala ta yi ko a ka ta shagala ta bigire sai shiga mana wani hali daga halin marasa imanin kamar wa asarrun najawa ladina zalamu kahurai na wani abu ne alake bayan manzan Allah labarin abin da aka yi wai bai labari ake bashi labarin abin da ya wakana ga mutanen shi ce waɗannan kahurai sun yi wata tattaunawa sun yi wata gana tsakaninsu suna tattaunawa tsakaninsu suna cewa halhada illa basharun mithlukum shi wai wannan kenan kai ana nawa kenan shi wanda ke magana annabi ne shi wannan ba mutum bane ba kamar mutum ne ba mutum ne zalibi mutum kenan kenan kenan yanzu ai Allah ya kona mutum dan wasu wannan suna inkarin Allah ya aiko da mutum me tunaninsu aiki da wani ashe ta maulanka su a tunaninsu ya za a yi mutum bai kai ba Allah ya aiko shi shi tunanin wannan kawo su ba ba sa kamata ba manzo ko Allah bai Allah bai kai aiko manzo ba a suna ga bai kai ba Allah ya aiko shi waye kuma mutumin cin ne ba irin shi ba sai irin manyan gari na ka sanya su wani su wani kai haka kurin wannan shi tunanin su ai wannan mutum ne kuma su kaman ku afatatun sir wato tubsirun nan mai kama magana sihiri suka ce yanzu ana shawara da shawara ne to wannan kuma dai mutum ne kamar mu za ku yarda ku bi sihiri kuna kallo kinan suna itirafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abun mamakin da ya yi kallo su kwarai
aya da yawa ta bayyana a wajen shi wanda ba sa iya inkarinta hatta ƙur'anin kai shi bayan ƙur'ani ga al'amarin isra'i da miraji ga al'amarin aka ce tsagewar wata abu da yawa sun gani da idansu cewa wannan abin ya fi ƙarfin haka kun yanzu sai suke kwatanta kenan abin da na mamaki wurin sihiri ne sai ku riga ban matsayi kuna kallon abin matsayi matsayi ne kan ku bi shi wannan haka annabi Allah ba da annabi labari ga irin tattaunawa da mutanen ka ke yi a kuskus eh kai mutum ne kaman su ko matsashi ne kawai qala rabbi alamu alqawla fi
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم
qala rabbi ya'lamu alqawla fi samawati wal ard nan wannan abin zai ba su mamaki wani abu tabbas ya wakana sun kuskus kuma haka suka faɗi sai ga manzon Allah ya zo da balabarin abin da suka yi a boye da abin da suke faɗi da lafka ba suke faɗi shi ne can ƙarfi wani labari mai amma makin rabbi ya alamun kawai sai suna da ubangiji na ya san duk abin da ake faɗi a sama ne ko a ƙasa ne wa huwa sami'un alim ubangiji mai ji ne da magana kowa da musun komi kuma masani ne akan komi shi ma labarin ne mamaki eh ni ubangiji na iya san kasan da abin da ke wakana da abin da yake nan abin da kuma Allah ya san da shi eh mu shi ban labarin abin da kuka bal qalu adaga بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون
ma amanat qablahum ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
to Allah ce ban kin dai magana tabbas Allah subhanahu wataala ya san duk abin da suke aikatawa na ili da na boye daga cikin abin da kauce mu imani qalu adzasu ahla san mu gibgin su sun ce abin da manzara ka zawa da shi kun yayayen mulki ne kun fashe fashe mulki ne kun ya ga mutane kun mulki ne ke zawa ba zai ba ku labari ya kaza wata aljanna wata wuta waye duk labarin ya yi mulki ne a daga su alam in ya kwaso shi gaba haka suka ce bal bal iftara ma kai kul qur'anin kirkira ce yace Allah ya ce kuma bal ko sha kai mawaki ne an ce wannan iyakar da kai da cewa bige-bige ne wannan su fi kauli mukhtalif haka suke magana iri-iri a ce wannan nan an ce mulki ne sun ce a kirkirar shi ne ƙwar'ani an ce mawaki ne kiri da ba su da magana ɗin zamana bige-bige ne kurin da yake wani kurin ana neman suka ne kurin neman wani suka ne kurin ake gare shi amma ba su da alƙibla ba ba alƙibla ba alƙibla baiwa a ce kenan da kansu sun yarda wani tsari ne na shi'ir wanda ke yayi irin nasu an su larabawa ne sai ya tsarin magana a ji daɗin waka a sai wasu zama da waka da dimijin ƙur'ani ya san iya da daɗi akwai daɗin shawarar ƙur'ani iya da daɗin ƙur'ani sai kuka zan dan baka labarin abin da ya wakana ga mai adawa da shi irin su abu jahal da da ya cikin wannan su wannan ya kace su wannan ya cikin da guda uku cikin mai manka haure dai wanda suke zauwa a nan iya karatu cikin dare sallah suna shawarar ƙulani ko a ɓoye kowa ke zama cikin dare sannan suka kwatsa ya hanya a kai mai kai mai ka zo yi a yau kai mai ka zo yi kuma na bai kamata mana adawa kuma na kiwon mai karatu shi kamata mata ba sai aka sake aka yi alƙawari amma shi gari aka kowa sake wani suka sake dawo ne yan wani ita wajen ƙur'ani iya da wani daɗin wani jazibiya wani kashin hankalin mai mutum daɗi ne shi wani bayan kwanan na ba jima da yawa shugaban wannan ƙasa ƙasa alaman ko shugaban alaman a ta ingila da zama ta ingila ko ya a kun da gida ke da wata karatu kun turu masallacin musulmi ta zama na ana kira ƙur'ani kun da shi an kare ta koma gidan ƙura ba ba barban imani amma ta ce ta ta samu nutsuwa wasu ta zamana su ya kira burane ta kyau ta kare ta more ta koma gida akwai daɗi ba ɗaya bane iya jin hankali amma ɗaya ta suka ce mu waƙi ne to ko ku na kuma waka ce kuma ku tsara ta makala kuma ku tsara ta waka ma turke duk wannan cikin bige-bigen su ne a ce mulki ne a ce kirkira shi yayi a ce mawaƙi ne suna ma cewa fale a tuna bi ayatin kama usul awwali to mun ji dai an manzo ne ya zo da aya ma irin yadda aka aiko annabawan farko musa da sanda irin su annabi sarin tabuwa shi ma dai ya zo da wata aya ma da ba zai ne wani abu da ba bayan ƙwararri a zo ya zo da aya Allah ce ma amana min karyatin a halakanaha ma halakanar abadan min karyatin wani abin suke nema na ƙurewa a zo da aya Allah ta ai babu wata alƙarya da ta yi neman irin wannan ƙorewa in kai annabin Allah ne ka kawo kaza na aya wacce ta imani ba wani ta imani in kaka damar da neman addu'a sai neman aya in neman ƙure ne ba ba da gaskiya suke ba in masu imani ne abin da ke wajen a gani a gaskiya abin da ke tare da kai sa imani to da wannan neman a ƙure ne to ce wata al'umma ce ka ayyun su ta yi imani da ayar da ta nema a sabon ita da ta halaka namu mahalakar da su al'ummi da yawa sun nema mutanen salihu sun yi imani mutanen fir'auna an gwada sandal an gwada tufa da kin an gwada faru an gwada kwarkwata komai allah musu sun imani ba sun imani ba shi salihu sun imani su taguwa ba su yi imani hakin aya ba ta san mara imanin iman daman ya kiya ni kurin eh neman ayar kenan kin aiko da aya wata rahama ce gare su ya ce kenan ma'amma ta ƙabalin min karyatin a halakana a fahim yi nunu alumin suka zo kayansu da suka nemi ayar adada su da imani allah halakar da su to su suna ga ayar ta za su yi imani ne kenan kin sarkar da aya da ƙoyin shawa rahama ce ga al'umma